بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 25 ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan satumba shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 12 insha Allah cikin jiran darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan lissafi na ibn Taymiyyah yana mana magana akan ka'idojin kauna da ke tsakanin bayi da ubangijin su da kuma abin da ya halasta na haka da abin da yake akwai kuskure a cikin sa kamar kowane littafi na ibn Taymiyyah galibi yakan yawaita kuma kawo mas'aloli da fa'idoji waɗanda suke a gefen asalin wato matsalar da yake magana akai Allah ya saka mishi alkhairi idan za a iya tunawa a darasin da ya gabata yana ta wato kawo mana ka'idoji waɗanda yake kafawa game da wannan mas'ala a inda ya magana akan wato bambancin kauna tsakanin a a muminai da ubangijinsu wadda kauna ce ta risinawa a gaban Allah da neman bukata a wurinsa da neman yardarsa da kuma ƙaunar da shi Allah madaukakin sarki yake mabayi shine wato idan suka yi abin da Allah ya umarce su suka bi shari'arsa to sai Allah ya yarda da su Allah ka sa mu samu wannan falala idan Allah ya yarda da bawa kuma sai ya sai ya samu mishi da wilaya wato ya zama badadiyin Allah ta yadda zai wayi gari Allah zai nisanta shi daga barna ya nisanta kunnensa da idansa da kafarsa da duk sauran gabobinsa daga kusantar saban Allah madaukakin sarki to anan ne har malam ya kawo mana wannan mashahurin hadisi da yake ce mashi hadisul wilaya wato hadisin da ke cikin sahih bukhari wanda Abu Hurairah ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin man adali waliyan wanda di yayi gaba da wani waliyi nawa inji Allah madaukakin sarki a cikin hadisul qudusi Allah ya ce faƙad azantuhu wato na yi mashi shela cewa ya zo mu yi yaƙi to Allah maɗaukin sarki a cikin wannan hadisi ya bayyana abubuwan da ke samar da wilaya cewa wilaya kamar da malamai suka bayyana a sharhin hadisin wilaya iri biyu ce akwai al'amma ko kuma al-khassa al-wilaya al'amma ita ce wilayar take samuwa ga duk wanda ya tsaida farillai kuma ya guje ma abin da ya haramta shine wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartuhu alayhi wannan shine mataki na wilaya amma wanda akwai tarayya tsakanin am din da khas su kansu masu khas sai sun yi wannan wilayar tukunna wato shine mutun ya tsaya akan aikata abin da Allah ya umurce shi sannan kuma ya gujewa abin da Allah ya haramta masa to wannan ya sami ƙauna ya samu mataki na farko na samun ƙauna a wurin Ubangiji Maɗaukin Sarki. Sannan mataki na biyu kuma shi ne, wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil, bawa na ba zai gushe ba yana samun kusanci gare ni ta hanyar ƙara ayyukan nafila bayan ya tsaye da waɗancan farloli. To waɗannan su ne wato alwilayil khasa ta almuqarribuna waɗanda suke al-muqarrabuna waɗanda ake kusantar da su zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan sune suke samun matakin da ainihin wato aka ambata a ƙarshen hadisin waɗancan kuma sune masu tarayya a cikin faɗin Allah thumma awrasal kitabal ladina stafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idnil rabbi waɗannan na tarayya kenan ga baki daya waɗanda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan ainihin aya amma waɗancan na musamman su ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce fa idza ahabbtuhu idan na ƙaunaci bawa bayan bawan ya ya ƙaunace ni ya bautata mini ya yi ainihin ayyuka na farilla ya guje ma abin da aka haramta kuma ya ƙara da nafila to sai ni ma in so shi in ji Allah Allah ya ce idan na so shi to sai na wayi sai ya wayi gari da jinsa da ganinsa da taɓawarsa da tunaninsa duka baya yi sai abin da Allah yake so wannan ita ce fassara wadda malamai suka yi ma wannan wajen amma za mu ji binci mai dai mana ishara zuwa ga 'yan wadatul wujud da suka ɓata fasara wajen maimakon su ci moriyar hadisin ta hanyar wato amfani da shi don neman kusanci zuwa ga Allah sai kuma suka canza mashi ma'ana suka ce ai shine ma hujjansu game da aƙida ta su ta wadatul wujud Allah ka tsare mu ba za mu tashi inda malai yake cewa wa qad ta'awwala al-jahmiyyah wa man ittaba'ahum min ahli al-kalami mahabbatan lahi li'abdihi ala annaha al-ihsanu ilayhi fatakunu min al-af'ali jahmiya da su da wanda suka bi sawunsu cikin ahalul kalam sun fassara cewa mahabba ba mahabba ake nishi ba domin su dama jahamiya na daga cikin abin da aka sansu da shi shine ta'atilus sifat al-khabariyya suna yin watsi da siffofin Allah waɗanda ke ba da labarin ayyuka da Allah madaukakin sarki yake aikatawa da haka za su ce basirun bila basirin sami'un bila sam'in da makamantansu to haka nan ma suna ganin suka ce mahabba to wai sun siffanta Allah da siffofin bayi don agunsu mahabba wani abu ne cikin siffofin bayi sauraka sai suka ce ba mahabba ba ce abinda ake nufi ihsani fa idza ahbabtu sai su ce a ai ihsani ake nufi ba so din fatakunu min al-af'al sauraka agunsu mahabba din aiki ne wa taifatun ukhra min as-sifatiyya qalu hiya iradatul ihsani wasu kuma wato ƙungiya daban daga cikin masu a magana akan sifat su kuma suka ce ana nufin nufata ne ma nufatar ihsani wa rubbama qala kilal qala kila min alqawlaini haka kullu min alqawlaini ba'd al ba'd al muntasibina ila sunnati min ashabi al imam ahmada wa ghayrihim ice wa rubba ma kala kullum min alƙaulaini ba zuwa muntasibina ila sunna wannan zancen na cewa mahabba ihsani ne kuma habba irada ce zuwa ga ihsani ka iya samun ma wani mai dangantuwa zuwa ga sunna daga cikin mutanen mazhabin imamu ahmad ibn hanbal da wasu suna faɗin haka wani yana ishara musamman a cikin mutaakhiril hanabila irin su ibn al-jawzi irin su ainihin wato ibn aqilin da makamantansu hanabila ne amma kuma su ma suna da ta'awili a wasu sifatu wa salaful ummati wa a'immatu sunnati ala iqraril mahabbati ala ma hiya alayhi kaje aqida kenan mai kyau wannan yace to amma su magabatan cikin wannan al'umma da limaman sunna to su suna nan akan tabbatar da lafazin mahabba kamar yadda yake a cikin wannan hadisi da ire-irensa ba tare da gurgunta ma'anarsa ko yin watsi da ita ko siffanta ta da irin ta mutane ba wa kadhalika mahabbatul abdi li rabbih to haka nan ma ɗayan bangaren bangaren shi bawa ya so ubangijinsa yufassiruha kathirun min haula'i bi annaha iradatul ibadati lahu wasu suka fassara suka ce abinda yake nufi anan ma shine bawa ya zama yana da karsashin sanyin bauta Allah wa iradatul taqarrubi ilaihi bawa ya zama yana da karsashin son kusanci zuwa ga Allah la yuthbituna anna al-abda yuhibbullah ba su so su ce bawa yana son Allah nan ma sun sun sun gibare magana wa salaful ummati wa immatu sunnati wa mashayikhul ma'rifati wa ammatu ahli al-imani muttafiquna ala khilafi qawli ha'ula'i al-mu'attila li asli ad-din ita amma da limaman manyan malaman salaf sahabbai da tabi'ai da imma na sunna samar ibnu hanbal da sauransu sai imamu al-bukhari da sauransu wa mashayikhul ma'rifa yace kai da shehunnai ma na dariku na wancan zamanin shehunnan sufanci a zamanin farkon al'amari wa ammatu ahli al-iman da daukacin mu'minai muttafiquna ala khilafi qawli ha'ula'i al-mu'attila sun hadu duk waɗannan malamai da waɗannan bangarori sun hada akan yin yin yin yin magana da sabanin magana waɗancan mu'attila masu gurguntar da sifofin Allah li asli dini wanda maganar waɗannan mu'attila tana lalata asalin addini hal hum bal hum muttafiquna ala annahu la yakunu shay'un min anwa'il mahabba a'azama min mahabbati al-abd rabba sannan suka karin ittifaki su malaman sunna da shehunnai da sauransu akan cewa babu ma wani nau'in kauna da ta kai darajar kaunar da bawa yake ubangijinsa duk wata nau'i na ƙauna da bawa zai samu ko sai a zuciyarsa to babu ta kai madaukakiya kamar ƙaunar da yake wa ubangijinsa kama qala ta'ala kamar da Allah ya faɗa yace walladina amanu ashaddu hubban lillah Allah yace mu'minai sun fi tsananin ƙauna ga Allah wa qala kuma Allah yace a wani waje fasofa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yace da sannu zai zo da wasu mutane yuhibbuhum waɗanda yake ƙaunarsu wa yuhibbunahu su ma suke ƙaunarsa to dan me zaka ce baka yadda Allah yana ƙauna ko ana ƙaunarsa bayan gashi Allah ya faɗa da kansa wa qala ta'ala kuma Allah ya ce qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره wannan aya ta imtihanul mahabba kenan Allah ya ce ka ce musu ul ka gaya musu in kana aba'ukum idan iyayenku sun kasance wa abna'ukum da diyanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da mataikunku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiyar da kuka tara kuka yi noma da kiwo da sana'a har kuka tara ta wa tijaratun da kasuwanci ta shauna kasa da ha wanda kuke tsoron wato ya lalace idan kun yi hijira kun bar kasuwancin a maka kun tafi madina kasuwancin ku ya lalace wa masakinu tardaunaha da kuma gidajenku wanda kuka yadda da gidajenku ci gaba da rayuwa a ciki wannan abubuwan guda takwas idan sun kasance a habba ilaikun minallahi wa rasuli in kun fi son su fiye da sanda kuke wa Allah da manzan Allah wa jihadin fi sabili in kun fi son waɗannan abubuwa fiye da sanda kuke yi wa na ku jihadi don Allah Allah ya ce fatarabbasu to ku zaman ku ku jira ku ga abin da zai faru hatta ya ce Allahu bi amri Allah zai da al'amarin sa yanzu kaga Allah ya yayi muqarana waɗannan abubuwan ta fuskar kauna da cewa muminai abin da ya kamace su shine su fi san Allah su fi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su fi san jihadi dan Allah fiye da soyayya da suke ma kansu da iyayensu da ƴaƴansu da matansu da dukiyarsu da garuruwansu da sauransu kaga kenan san da ake wa Allah yafi girma ko mun gane abin da ke so karara mana sai ce falam yarda illa bi an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihim min al-ahlin wal amwal Allah bai yadda muminai su kasance ba face su zama waɗanda sun fi son Allah sun fi son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da soyayya su ga dangin su da dukiyarsu hatta yakuna al-jihadu fi sabilillahi allazi huwa min kamalil iman in ba haka ba za a samu jihadi ba wanda jihadi shi kuma shine kamala ta imani Allah ya ce dole su zama haka in suna su zama muminai wa qala ta'ala kuma wani wuri da za a ƙara tabbatar da wannan hujja shine faɗin Allah innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu lalle mu'mine na gaskiya sune wanda suka yi imani da Allah da manzansa thumma lam yartabu sannan babu shakka a cikin zuciyarsu kwata kwata babu kokonto wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun suna jihadi da dukiyarsu da ƴaƴansu da da ransu don Allah waɗannan sune masu imani na gaskiya kaga awon da aka ambata a can sune dukiyar da da kuma kai din kuma nan aka ce wato wanda ya imani na gaskiya shine yake wannan saboda ayyun suna da alaka wajen fasara junansu wani hadha wasafa Allahu almuhibbina lahu alladhina yuhibbuhum huwa bil jihad saboda Allah ya siffanta masu son sa wanda shi ma yake son su yace suna yin jihadi fa qala ta'ala Allah ya faɗa cikin ma'ida kenan man yartadda minkum an dinihi wanda duk yaje yaje yayi ridda ba addinin sa to ya sani shi asara fasaufa ya ati Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu shi tace wata ayat da Allah ya ambata yace da sannu Allah zai zo da wasu mutane da suke son sa yake son su azillatin alal mu'minin wanda suke da sauƙin kai wajen mu'amalarsa da muminai mumini idan zai mu'amala dan uwansa kamar yadda Qurtubi yake cewa al-mu'minul kamilu mutawadi'un ma akhihi al-mu'min mumini mai cikan imani yana da sauƙin mu'amala da tawalu'u wajen mu'amala da dan uwansa amma kuma wato muta'azzizan ala khasmihi wa aduhi amma wajen mu'amalarsa da kafiri wanda yake na yaƙi to nan kuma nan ne za a ga izzarsa da ɗaukakarsa amma wajen mu'amalarsa ɗan uwansa mumini sai a ganshi da sauƙin kai to shine ma'anan azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin ai ashudda alal kafir Allah ya ce yujahiduna fi sabilillah za su dosa jihadi dan Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba kuma sun tsoron zargin duk wani mai zargi akan jihadinsu kaji wannan to sai malam yace wa amma tanazu'un nasi fi lafdhil ishqi faminan nasi min ahli at-tasawuf wal kalami wa ghayrihim man atlaqa hadha al-lafdha fi haqqillah ya gama da waccan gabar ya sake dauko ta gaba kuma shine sabanin da aka yi akan ko ya halasta a kira mun dai ji ya tabbata cewa kauna Allah gaskiya ce addini ce bawa wajibi ne zama yana kauna Allah kauna ta gaskiya kuda ta samu shi da wato yadda da hukuncin Allah da bin dokokin Allah da tsare a haƙoƙin da Allah ya daura masa sannan kuma in yayi wannan da kyau sai kuma shi ma ya samu kauna daga wurin Allah in ya ƙara matsawa sai kauna ta ƙara girma to lafazin al-ishqu shin ya halasta a kira wannan irin kauna ta mahabba shin ya halasta a kira ta da suna al-ishqu menene ma'anan ishku larabawa suna daukan ishk a matsayin wato alhubbu almufrad so wanda ya wuce iyaka shi ake cewa al-ishku irin so din nan wanda fihi ifrat akwai wuce makadi da rawa wasu suka ce malamai malaman arabiya suka ce huwa aman aman fil qalbi yamna min idraki uyubi almahbub wata makanta ce a zuciya wacce ke hana ganin kuskure ko laifin mai abin so irin abin da ba shi ke ce so hana ganin laifi wasu ma suka ce a huwa maradun kalbiyun yurisu waswasan wata cuta ce a zuciya wata ke gadar da waswasi ya tasallatu alal fikiri wanda wannan wasuwasin zai mamaye tunanin mutum bi sababi at-tafakkuri fil mahbubi duk sanda yake tunanin abin san shi sai ya zama cewa bai da bai da bai iya rational thinking bai iya tunani na hankali wato dai so wanda ya wuce iyaka wanda za a dinga ganin kamar mutum ya zama wani mara hankali ko taɓaɓɓe ko a dinga kwatance da shi ko da ita irin na su majnunu laila din nan ko to shi yake ce ma al-ishq to shine malam zai mana magana anan akan halascin fadin wannan kalma da danganta ta ga Allah ubangiji madaukin sarki da soyayya da ake masa ko danganta ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya da ake masa akwai wannan da suke ce ma abin nan ibnu sina wani wani falsafi din nan shugaban tunani na 'yan sufaye yana da littafi musamman da ya akan wannan ƙabiya da ya fassala magana sosai akan al'ishk ta fuska yadda suke fassarawa a sufancinsu to ya ce wa amma tanazu'un nasi fi lafdil ishki jayayyar da malamai suka yi game da lafazin al'ishk faminan nasi a cikin malama akwai min ahli tasawufi daga cikin 'yan ɗariƙu wal kalami da 'yan ilmul kalam wa gairihim da wasu su man atlaka hadha lafza fi haƙƙin lahi wanda yake sakin wannan zance a ce ai ana ashiqullah ina sai mutum ce yana ma Allah bege ko irin wannan so mai zurfi kama rawa Abdul Wahid ibn Zaid fi ma yu'thiruhu an adil an adi anbiya illahi annahu qala ashakani wa ashiqtuhu kamar yadda aka samu daga wani mutum akwai wani mutum mai suna Abdul Wahid ibn Zaid ibnu ubaidat al-basari mutumin kasar basara ne ɗalibin hassan al-basari an ce yaro shiga ta 150 da wani abu ko kuma 177 amma zahabi yayi istibadin wannan 177 din to wannan mutum ya kasance cikin sufaye ne shi wanda irin sufayen nan da har masu riwaya suka yi watsi da su saboda sufancin ya galabaici ilimin su har sun rikirkici to ya ruwaito wani asari isra'ili wanda ba shi da tabbas babu isnadi game da shi cewa wai wani cikin annabawa yana cewa a shakka ne Allah yana so na wa a shiktuhu ni ma Allah sansa amma wannan zance bai da wani inganci bai da wata makama da za a dauka a matsayin hujja abu na farko kenan amma su su rike shi a matsayin hujja din wa qala haula'i waɗannan malamai na sufaye sai suka ce al-ishqu huwa al-mahabbatu al-kamila at-tamma suka ce ishq shine irin wannan cikakkiyar soyayya wadda ta cika ta batsi wa aulan nasi bidhalika huwa Allah kuma wanda ya kamata a nuna ma irin wannan kauna cikakkiya shine Allah wanda kuma ya kamata yi kauna cikakkiya shine Allah kaji inda suka samu wato zalla suka samu wato ilbasi talbisi na shedan fa innahu huwa alladhi yajibu an yuhabba akmala mahabbatin wa kadhalika huwa yuhibbu abdahu mahabbatan kamila suka ce shi Allah shi ya kamata a yi wa ƙauna cikakkiya kuma shi ne yake da siffar da zai iya yin ƙaunar cikakkiya saboda haka suka ga babu laifi don an danganta al'ishku ga Allah maɗaukin sarki walau ƙila inda za a ce innal ishka huwa muntahal mahabbati au aqsaha au nahu zalika fa hadha ma'ana haqqun min al-'abd ibn timiya yace in za a ce in mun yarda a ce shi al'ishku shi ne ƙololuwar ƙauna iyakar ƙauna amma ta fuskar bawa a ce abin da bawa zai iya yi na ƙauna in ta kai makwara a kira shi ishku ya ce to a wannan lokacin za mu iya cewa babu laifi don an ce bawa yana da ƙauna da aka kira ta da suna ishku fa innahu yuhibbu rabbahu muntahal mahabbati wa aqsaha shi bawa yana ƙaunatan Ubangijinsa ƙurewar su, wallahu yuhibbu abdahu, shi kuma ba Allah yana son Ubangijinsa, mislu Ibrahim Muhammadu sallallahu Alaihi sallama, amma ba kowane bawa ba, bayin manyan bayi kamar annan Muhammadu sallallahu Alaihi sallama, na Ibrahim Alaihi salam, aksa muhabbatan wato Allah yana son su ƙurewar su, ta kunu da ibadihi wa muntahaha, irin ƙurewar san da zai ma ibayinsa, Allah ya yi ma waɗannan bayin guda biyu, wahuma khalilar khalilallahi, da masu manyan masoyan Ubangiji. Ya ce, kama sabata fi sahihi an nabi sallallahu Alaihi wasallam annahu kala, kama yadda a cikin Alƙur'ani a cikin hadisin Imam Bukhari, manzala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, wani hadisin yana cikin Muslim ne ko? Hadisin abin nan, Abdullahi ɗan Mas'ud yana cikin sayo Muslim, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, إن الله اتخذ اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا للي الله يريكين ببن مسوينسا كما يدريكي يريكي إبراهيم ببن مسوينسا وانا رواية أبنى كنان جندب وقال كما النبي صلى الله عليه وسلم يتي ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن خليل الله ya ce da zan iya riƙe wani a duniyan nan ya zama masoyi wanda ba na ganin laifinsa to da sai na riƙe abubakar amma dai ni babban masoyi ne a gun ubangiji wanda ta ce riwaya abu ɗan masu ɗin to kaga Allah ya riƙi waɗannan bayi guda biyu manyan annabawa a matsayin manyan masoyansa wadda haɓa ƙawa'ifu min ahalil ilmi wa dini ila inkari zalika fi haƙƙin lahi malamai masana ilimi su kuma suka inkari ba su yadda a danganta ishku ga Allah ba suka ce ba zai yiwu ba daga ciki akwai ibn al ya magana a wurare daban-daban a cikin tafinsa akan wannan haka nan in ka koma akwai wata kasida da muka magana a baya kasidar ibn abik wanda ibn abil izzi ya mata gyare-gyare din nan haka ta fitina a zamanin da ya wannan gyare-gyaren kasidar ibn abik da ya akan yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin itiradat din da al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafiya lokacin akwai magana akan danganta lafazin al-ishq ga Allah yace da haka malamai ba su yadda ba wala raiba anna hadha al-lafza laysa ma'thuran an a'immati salaf yace kuma babu kokonto akan cewa lafazin ishq da danganta shi zuwa ga ubangiji sawa'un ta hanya a ce bawa yana ma Allah ishku ko Allah yana ma bawa ishku yace wannan da dai ba a samo shi daga magabata ba wallazina ankaruhu lahum min jihati lafzi ma akhadhani wa min jihati ma'ana ma akhadhani waɗanda suka yi inkarin waɗannan suka ce kar a ce ishk suna da madogara guda biyu ta fuskar lafazin da madogara guda biyu ta fuskar ma'anar kalma amma min jihatin lafzi hujjar ta fuskar lafazin fa inna hadha al-lafz laysa ma'suran an salafi ba a samu shi daga magabata ba wa babul asma'i was sifati yuttaba'u fiha al-alfazu ash-shar'iyya babun al-asma'u was sifat sunaye da sifofin Allah to ana amfani ne da abin da aka samu abin da Allah ya faɗa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya inganta iyanan ake tsayawa ba a siffanta Allah ko da wata siffa ko wani suna wanda ba a samo shi daga Allah madaukakin sarki ko a samo shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga ingantacciyar hanya ba a siffantawa komai yadda aka ya dace ba za a siffanta ba yace fala tutlaqu fala fala nutliqu illa ma yaridu bihil asar ba ma sanya wani lafazi sai wanda wato aka samo daga cikin karatu kaji abu na farko kenan wal awwaluna yastadilluna bi misli qawli abdul wahid ibn zaid wa nahwi mun ji cewa su wadantan da suka ce ya halasta sun kafa hujja da maganar wancan abdul wahid ibn zaid al basri su kuma malamai suka ce a'a ba a samo wani lafazi wanda ya inganta ba kuma bai halasta a faɗi lafazin da bai inganta wajen siffa Allah ba wa'ula ya ƙuluna su kuma malamai sai suka ba da amsa akan wannan hujjar da sufaye suka kawo suka ce hadha min al-isra'iliyati allati la yajuzu al-i'timadu 'alayha fi shar'ina wannan zance ne isra'iliya ce wato kissa ce mara tabbas mara asali wanda bai halasta a dogara da ita wajen kafa shari'a a cikin musulunci fa inna thubuta mithli hadha al-kalam anillahi la yu'lamu illa min jati nabiyina sallallahu alaihi wasallam iya tabbatar da wannan kalma cewa ashiqtuhu wa ashaqani ba zai yi iya tabbatar da wannan irin lafazi ba sai inda an same shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga ingantacciyar hanya wadhalika ghairu ma'thurin anhu kuma ba a samu din ba wanahu wanahnu la nusaddiqu bima yunqalu anil anbiya almutaqaddimina mu ba ma gaskata duk abin da aka cirato aka ce daga annabawa magabata illa an ya kuna inda na mayu saddiƙo sai mun samu abin da ke gasgata shi kama la nukazzibu illa ma na alamu annahu kadhib kamar da ba ma cewa kaza da aka danganta da wani annabi ba ma cewa ƙarya ne har sai mun tabbatar da cewa ƙarya ne wa gargala nabi sallallahu alaihi wasallama sura annabi yana cewa a cikin hadisi tabbatacce wanda ke cikin sunan abi dauda yace idza hadathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum idan kirista ko yahudu suka ba ku wani labari kar ku ce ƙarya ne kar kuma ku ce gaskiya ne ku tsaya a tsakatsaki fa in ma an yuhaddithukum bi batilin fatusaddiqu kar su je su ga muku barna ku gasgata wa in ma yuhaddisunakum bi haqqin fatukadhibuhu ko su ga muku abin da yake gaskiya ku ƙaryata saboda haka sai ku tsaya a tsakiya ku ce amanna bima bima unzila ilaina wa ma unzila ilaykum wa hadha alwajhu yaqtadi limtina'u imtina'a min itlaqi min al-itlaqi illa inda aljazmi bi tahrimihi an jami'i shara'i yace wannan wato a a huska tana nuna an hana ka saki magana ka ce ya haramta har sai in kana da hujja daga shari'o'in da suka gabata aji hujja ta farko cewa ba a samu daga salaf ba abinda kuka kawo ya kuma cewa ya halasta bai inganta ba abu na biyu ta fuskar lafazi al-ma'khadhu thani abin lura na biyu game da kore amfani da lafazin al'ishk a cikin haƙƙin Allah da manzala sallallahu Alaihi Wasallama, annal ma'arufa minista imali hadhal lafzi fil lokaci inna ma huwa fi mahabbati jinsin nikahi. Abin da aka sani a urufi na yaren larabci shine ana amfani da lafazin al'ishk ne wajen bayani akan soyayya wadda ke da alaƙa tsakanin ɗa namiji da ‘ya mace, soyayya wadda ke da alaƙa da sha'awa, soyayya da ke da alaka da aure da abin da yake mukaddima gare shi irin wannan soyayya ta jinsi ita ce ake ce ma ishku amma soyayya ta girmamawa da risinawa a gaban Allah da kankan da kai da neman abin da ke wurin Allah da tabbatar da siffar bauta ga Allah Ubangiji to wannan mahabba aka san sunanta a urfin yaren larabci wataƙila mu ne a wasu duka sai mu ce soyayya son Allah kuma mu ce son matarka kana son matarka kana son Allah amma kuma da an faɗa bahaushe ya san nau'in soyayyan ba iri ɗaya ba ne to shi balarabe tun daga sunan soyayyan ma ba iri ɗaya ba ne wannan sunanta mahabba wannan sunanta ishq ko mun ji cewa hatta shi kanshi mahabba ishku din wani nau'i ne na irin wannan soyayya wadda aka wuce makaɗi da rawa a wurinta wadda ba a bi sannu sannu ba a bi ta sannu sannu ba ba a yi a habib habiba ka haunan ma a cikinta ba yace mislu hubbil insanil adami mithlihi kamar da dan adam yake son dan adam dan uwansa mimman yastamti'u bihi wanda soyayyar jin daɗin alaƙar soyayya minin ra'atin kamar da mutum namiji yake son mace ausabiyin ko mutum namiji wanda yake fasikanci yake son namiji ɗan lgbtq kenan ko wato wannan irin soyayya wannan irin irin wannan shu'urin da mutum yake ji a zuciya in ya ga mace wadda yake ƙaunarta na yanzu ba ana magana abin da ya halasta ko bai halasta ba ana nufi ana magana akan ɗabi'ar ne ɗabi'ar ɗa namiji ya gama ce wadda yana son irin halittarta ko yana son ta ita bai ainiha ya ji wani shauƙi a zuciyarsa wanda wannan shauƙin yana haifar masa da ƙaunar kusanci da ita da son jin maganarta da son tarayya da ita da son aurenta ko saduwa da ita to wannan shine ishku shi ma sai in ya wuce makaɗi da rawa ya sa mutum bai iya control ɗin kansa bai iya yin tunani mai kyau ya sa ya zama kaman bawan wannan matar to ta ɗayan ɓangaren kuma akwai kuma ɓangaren fasikai waɗanda su kuma masu yin masu mu'amala da maza 'yan uwansu shi ma ya ga namiji ko ya ji muryarsa ko ya ga hotonsa ya ji yana masa irin wannan son to irin wannan son shi ake ce ma ishku fala yakadu yusta'malu hadha al-lafdhu fi mahabbati al-insani li waladihi wa aqaribi da wuya ka ji an yi amfani da lafazin ishq wajen nuna ƙaunar da ke tsakanin mutum da ɗansa ai mutum yana son ɗansa mutum yana son wa akaribi yana son ‘yan uwansa yayyinsa da ƙanninsa da makamantansu yana ƙaunarsu wa watsunihi yana son kuma garinsu wa malihi da dukiyarsa wa dinihi da addininsa duk waɗannan abubuwa ne da a ɗabi'ance muna son su amma ba irin wannan son muke musu ba ma son su son jima'i son kusanci son son jin murya son runguma ba ma son sayar wannan son kuma ba amfani da lafazin ishku wajen bayani akan su ghairi zalika wala fi mahabbati hi li adamiyyin li ghairi surati haka ba kuma a amfani da lafazin wajen bayani akan san da dan adam yake ma wani abu wanda ba dan adam ba kamar mene mithlu mahabbatil adami li ilmihi kamar da ɗan adam yake son iliminsa wa dinihi ko addininsa wa shaja'atihi wa karamihi wa ihsanihi akwai mutumin da misali iliminsa kake so addininsa kake so jarintarsa karamcinsa ihsaninsa akwai mutumin da ba baka rayu da shi zamani guda ba labarinsa kaji ko ka karanta ko mutumin da baka rayu da shi a wuri guda ba amma idan yana da wata siffa irin wadda kake son siffa sai ka ji kana son shi don wannan siffa kana son shi saboda jarimi ne kana son shi saboda malami ne kana son shi saboda makaranta alkur'ani ne kana son shi saboda dan kwalle ne dan kwallen club ɗinku ne irin wannan soyayya bata da alaka da ishq san wani aiki da yake yi ne ko to kaga ba amfani da shi ne ma ce ana ana ishq wa nahu zalika bal al mashhur min labd al ishq huwa mahabbatun nikahi wa muqaddamatihi yace abin da yake mashahuri a harshen larabci game da ma'anar lafazin ishku bege shine wato ya zama so ne da ya shafi aure da abin da ke gabanin aure wato samartaka da zawarci da shirin aure fal'ashiku in aka ce wani ashiki ne yuridu listimta abin naziri ilal ma'ashuki za ka ga yana da nufatan ya ji daɗin kallon abin da yake so wa sama'i kalamihi yana jin daɗi da sauraron zancen abin da yake so au mubasharatihi ko ya rungume shi bil qiblati ya sumbance shi wal hissi su haɗa jiki da juna wal mu'anaka da rungumar juna awul watsa'i ko kuma taki wa in kana kathiru min al-ushaqi la yakhtaru al-wata' yace ko da yake wasu da dama daga cikin irin wannan masu soyayyan da ta wuce mataki irin na hankali to ba ma sa damuwa da takin abin son su sun fi damuwa bal yuhibbu takbila wa mu'anaqata mawtu'atihi in yayi sumbata ya runguma to ya cimma burinsa fa huwa yuhibbu muqaddamatil wat'i ya fi son abin da ake gabanin takawa wa kam min mimman ishtagala bil wasilati anil maqsud ana samun da dama su shagaltu da wasilar su kyale asalin maqsud wato bayanin da yake mana anan shine dan adam ɗabi'arsa game da so iri biyu ce akwai ɗabi'a ta so ta gariza ta gariza insaniya wannan ɗabi'ar irin ta ɗaya da sauran ɗabi'un ɗan adam na gara'is shine ɗabi'ar jin yunwa da cin abinci ɗabi'ar jin kishi da shan ruwa ɗabi'ar jin gajiya da neman wuri ka zauna ka huta ko kai bacci to wannan a cikin layin su akwai ɗabi'ar jin sha'awa da namiji yake jin sha'awar mace in ya ganta ko ya ƙaunace ta abin da yake so shine ya gamu da ita su yi aure su zauna wuri ɗaya da sauransu ko kuma koda ba aure ba dai yana so ya samu kusanci da ita irin kusancin dan adam namiji zuwa ga yar adam mace wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kaida yace lam ala lil mutahabbain illa zawaj ban ga abin da ya dace da masu kauna guda biyu ba sai aure domin kaunar da dan adam yake yi wa mace wata ke da sha'awa wata kauna ce mai hadari kwarai wanda shedan yake shiga tsakankani ya ƙulla barna a cikinta idan ba aure aka yi ba shi ne ƙa'ida cewa la ya khulwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a bi maharami kar wannan miji ke mace da ta mata sai yin akwai muharrami a wajen to wannan ita ce ɓangare na ɗaya na so za ka ga wannan so ɗin wani abu ne wanda yake mai hawa da sauka sanda mutum ya ga mace ganin farko sanda yake so ya aure ta ko yake sha'awata zai ganin duniya babu kyakkyawa sai ita har abin da yake ba kyau ba a tare da ta wurin shi kyau ne wata ma ko marinta ma saurayin ya ce ma daɗi take ji ko bulalaye mata malamin islamiyya su ne daɗi take ji ko zaginta ya yi saboda wannan sha'awa sha'awa ce ke tare da wannan son amma ana nan ana nan in har suka kai ga saduwa da juna ta aure kuma ba ta aure ba da shi kiran wannan sha'awa ta fara yin ƙasa tana yin ƙasa wata na alimeta a rasa to wannan shi wannan wannan so ne na jinsi kamar yadda kake in ka ga abinci kana jin yunwa ka ji kana shauƙin ka kama ci da ka ci ka ci ka ci kuma ya ishe ka sai gaba ya baka sha'awa gashi kuma ko akwai saura sai ka ji ka daina sha'awar shi ba haka wani dan adam to wannan shine nau'in soyayya da ake kira da suna ishku to bai ta ake magana ma ana magana soyayya tsakanin mutum da ubangijinsa nau'i na biyu shine soyayya wadda ake yin ta saboda wato abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-arwahu junudun mujannada su rayuka wasu halittu ne masu detecting junansu suna gane irinsu idan mutum yana son wani abu to yana son masu irin abun duk inda ya ji irinsu zai so su idan mutum yana son alkur'ani zai fara ƙaunatar makaranta alkur'ani idan mutum yana son ilimi zai fara kaunatar masu ilimi in yana son dukiya haka idan mutum yana son kwallo ball wannan shine zai fara kaunatar yan ball yana son club kaza duk wanda aka kawo club din yana son shi haka dai haka dai haka to wannan al'arwahu junudun mujannada ke al'arwahu junudun mujannada akwai kuma mahabba wanda ake ce ma al'ihtiramiyya ta girmamawa asalin ta girmamawa ne to ita ce wanda malai yake faɗa nan almajiri yana son malaminsa ɗa yana son mahaifinsa bawa yana son ubangijinsa wanda yake na ƙasa a arziki yana son na sama a arziki wanda ke taimaka masa wannan asalinta girmamawa ce ganin falalar na sama da kai ne a kanka to da irin wannan girmamawa ake ƙaunar Allah ubangiji take ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ga irin wannan nau'i na soyayya san baka kawo ma wancan tunanin baka kawo shi ma a cikin zuciyarka tunanin wancan abin da ake ambata na tsakanin mabambantan jinsi ko kuma anan babu lazumin shi ma sai jinsin ku ya bambanta yayin da waccan kaunar kuwa in dai kai ba irin wancan tabararre ne dan dan luwadi ba ba da za ka wani miji irin wannan kaunar ba da za ita ma mace ta wata mace irin wannan kaunar sai dai in ita ma watsatsiya ce tana yin harka irin na lesbianism na sihaq wato ba da za a ce kana ƙato ka ji muryar ƙato kuma kai ka ji ka rikici sai dai in kai dama ƙaton banza ne kai ƙaton banza wanda yake abin a halakar da kai tare da mutanen annabulu ba da za a yi wato ka tsaya kana tunanin wani ƙato ɗan uwanka saboda saboda kaga halittarsa ko mazaunansa ko makamanta ka sai dai kai mutum banza ne dama to kaga kowace mahabba tana da tsarin ta tana da yadda take kuma tana da sunanta inda aka samu damuwa shine a Hausa ana haɗe su to daga nan zaka gane kuskuren duk da yake an haɗe su a lafazi a Hausa amma a ma'ana daban ne to amma da 'yan ɗariƙa suka zo sai suka ru suka ruruta abin yanzu a nan ƙasa akwai ƙungiyar ahbabu akwai ushaku ko suna ina yanzu uhu ko da dai akwai ta kungiya mashahuriya yan ushaku wai su ushakun nabi masu bege aikin su ma kawai kenan da suka daura wa kansu wai begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shirya ta da mu ina jin a Kano suke ko da dai an yi su ban san ko yanzu akwai su ba to wannan shine abin da malai yake so ya gaya mana anan yace summa labdul ishqi qad yusta'malu fi ghairi dhalika imma ala sabili tawatu'i فيكون حقيقة في القدر المشترك وإما على سبيل المجاز sannan har ila yau ana iya amfani da wannan lafazi na al-ishq don nuna wato at-tawatu abinda kuka yi iri ɗaya da juna shine wancan mahabbata ta wanda muka mata na al-arwahu junudun mujannada a wani lokaci idan kuka yi iri ɗaya da mutum akan wata siffa sai ga kuna begen junanku kuna son gamuwa da juna yace to amma ana amfani da ita ne don bayani akan gwargwadon abin da kuka yi tarayya a kai inda kake a matsayinka na ɗalibin ilimi in ka ji labarin wani ɗalibin ilimi mai irin abin da kake so ko irin abin da kake yi sai ka ji kana ƙaunar gamuwa da shi kuma in kun gamu ko da ta kai ga mu'anaka kuna mu'anakan junanku ne saboda wancan alƙadarul mushtarak tsakankaninku ba don wata sha'awa da ke tsakankaninku saboda ka koda ku rungumi junanku ko kun gaisa da junan ko kun sambanci kuma tun junan ku babu wani abu da za ku ji a cikin baya daga cikin abin da wato kuke nema haka kamar da muka yi misali a a mutum yana da wata sana'a ko yana da ta harka an yi ji mai irin wannan harka ko mai wannan sana'a sai kawai sun zama abokan juna ko sun zama sun hada network da juna kuma ko da babu network sai ka ga yana yana son yana son shi akwai wani attajiri a nan garin da ya shahara da cewa baya son mutuwa ko labarin mutuwa kwata-kwata in kana son ku bata da shi kamar labarin mutuwa wannan ɗabi'a shi ce to sai ya ji labarin wani yaro a nan cikin tudun wadan zaria yaron ya rashin lafiya ihu kawai yaron yana cewa yake cewa baya so ya mutu yaro ne karami dan shekara ƙasa da goma yana ta ihu yana kama mamashi yana cewa zamun zazzabi ne kawai sashi yana ihun fa ya shiga uku ya lalace shi wallahi baya so ya mutu ya rantsi da Allah baya so ya mutu to sai labarin ya kai kunnan wannan attajirin babban mutum ba sai ce kai wannan yara ya san ciwon kanshi sai tashi musamman ya je har gida ya gaishe da yara ya kai mai kyauta saboda suna da tunani iri daya mun gane suna da tunani iri daya ce wannan yaran ya san ciwon kanshi daga nan ya ja yaran a jiki suka dinga ya dinga mishi kyauta haka da sauransu ce ai yaro ne mai tunani da zurfin tunani to kamar yadda kai kuma idan wani gwani alaramma yana karantawa a makarantarsa ko a makarantarsa ba ko a cikin social media sai ga wani karamin yaro ya ji shi da tilawa mai kyau ko nan da nan yana kaunarsa nan da nan yana kaunar wannan da zai samu kuma haduwa da shi ya bashi shawara ya, inganta mai katin shi zai haka ko kai ne malami a department ko a makarantar secondary ka kantar da mathematics ɗaliban da suke gane karatun ka ba su ne na kusa da kai ba to wannan shine at-tawatu al-qadrul mushtarak na na tsakankani inda ake magana malai ya ci gaba da cewa lakin istimalu lakin istimalahu fi mahabbati llahi imma an yufhima aw yuhima al ma'ana al fasid mu sani da cewa idan aka amfani lafazin ishq wajen bayani akan ƙaunar Allah ko ƙaunar da bayi ke ma Allah to zai iya sa a fahimci ko kuma a hararo waccan mummunar ma'anar wa huwa anna Allah yuhibbu wa yuhabbu ya zama kamar Allah yana so ana son shi irin yadda budurwa take son saurayinta ko bazauri ke son bazawarsa kaga wannan mummunar ma'ana ce a danganta daga Allah kama tuhabbu suwarul adamiyyin allati nastamti'u bi mu'asharatiha wa watiha kamar yadda muke son zati na ƴan uwan mu halittu maza ke son mata mata ke son maza so irin na rungumar juna da takan juna da saduwa da juna kaga wannan mummunan ma'ana ce wa kama a a tuhibbul hura la'in allati fil janna kamar yadda kuma yanzu kana duniyan nan amma kana da wani so da kake ji a zuciyarka game da cewa kana kaunar in ka shiga aljanna Allah ka samu a ciki kana kaunar hurul ain kana kaunar su ne kauna irin ta jinsi wa hadha al ma'ana min a'zami al kufri danganta wannan ma'anar zuwa ga Allah kafirci ne babba wa in kana qad balaga ila hadha al kufri al ittihadiyya amma fa yan wahdatul wujud sun kai ga wannan kafircin suna fadan shi alladhina yaquluna innahu ainul mawjudati haka suke cewa ai duk abin da kake gani a duniya Allah ne wai kullun suna cewa ma na kahasiwa nafsuhu wa huwa nakihu wal manku subhanallah wannan maganar da lafazinta da kaji din nan ibnu arabi ya ambaci a cikin fusul hikam yace menene duk abin da ake fada Allah shi ya haifa shi ya haifi shi shi yayi kaza shi yayi kaza ai yace Isma'il da aka ce a yanka ai ba kowa ne aka ce a yanka ba Allah ne kuma ragon ma da aka kawo Allah ne wanda zai yanka ma Allah ne irin wannan magana ta rashin hankali haka ya dinga faɗinta a cikin fusuli kam komai Allah da suke cewa wannan shine asalin mummunar aqidar ɗan ittihadiyya wanda suka saɗaɗa suka shigo cikin mutane ga su a cikin ɗariƙu tare da cewa zaka ga ana ana yin wato munafurci wasu yan ɗariƙu su ce ba su yarda ba ƙarya ne wasu kuma da gaske ne ba su yarda ba ɗin dan ba abin da ya kasu ɗariƙa ba kenan amma dai in dai asalin ɗariƙa ake magana to tana da wannan abin a cikinta ya rage wanda bai yarda ba to wannan kuma hukunci nashi khas amma dai tana da wannan ɗirkaniyar da wannan kafircin a cikinta shine aqida tawaratul wujud don lokaci ba lokaci akan samu wawayen cikin su sai su fito sai su bayyana sai masu hankalin su ce su ba ruwan su su ba su yarda ba amma yana nan zankama a cikin littafin kuma za ka ji suna ambatan masu littafin suna cewa waliyai ne daga wannan ibn arabi din nan mun karanta bayani akan shi a baya wanda zindiki ne malamin musulunci suka yi ijma'i akan cewa kafiri ne kuma aka yi masa hukunci da haka amma za ka ji yan ɗariƙa suna cewa wali ne na Allah kuma wanda suke cewa wali din ne in aka zo aka ce ya faɗi maganar sai su ce mai faɗin maganar ƙarya yake wani wawa da za a ce ma ɗan anti ko ɗan inna ko ɗan kaza wani ɗan ƙwaya da zai fito ya faɗi magana sai su malaman su ce ƙarya yake kuma ba ƙarya yake ba akwai magana idan ba sai da magana ba su fita daga ɗariƙa mara kawai sai su musulmi ne shi kenan Allah ya kyauta wa kazalika alladhina yaquluna bil hululi al'am wa alladhina yaquluna bil ittihadi fi suwarin muayyana aw bi hululihi fiha hakanan da gaske masu tabbatar da wannan mummunan magana akwai masu ƴan al-hulul al'am masu cewa Allah ya yi naso ya narke a cikin halittu wallazi ne kulna bil ittihadi fi suwarin muayyana akwai masu cewa a'a Allah ba yana cikin dukkanin halittu bane akwai wasu halittu na musamman da Allah yake shiga cikin jikinsu aw bi hululihi fiha kama yaquluhu gali galiyatu minan nasara war rafida kamar yadda wato masu guluwi addinin kiristanci suna faɗan wannan warrafida da ‘yan shi'a masu dagin sahabbai su suna ganin Allah yana shiga cikin a'imma ne, a'immansu ɗin nan to Allah na shiga cikinsu, wa garetun nusak da wasu masu kaiwa matuƙa wajen irin ibadan nan ta tarbiya, ta yunwa da zama a cikin duhu har a ce wato wane ya zama Allah. Kaga ba kowa ne kenan a wurinsu Allah ɗin ba, amma akwai wasu Uh, halittu da suka ware suka ce Allah yana shiga cikin halittun kuma Allah yana magana a bakin halittun wane da wane da wane sun kai wannan matakin to kaga su ne wanda wato suke cewa a fi suwarin muayyana kenan duk wannan kafirci ne gaba ɗaya kamar da malai faɗa min akbaril kufri fa inna haula'i yasufunahu bima yusafu bihil bashar minan nikah waɗannan irin waɗannan shashashin mal suna siffanta Allah da irin abin da ake siffanta ɗan adam na aure ta'ala Allahu amma ya kuluna amma ya kulun zalimuna uluwan kabira yace ubangiji ya ɗaukaka ya tsarkaka daga abin da waɗannan azzalumai suke faɗa sai Allah ya girmama ya fi ƙarfin wannan wa huwal ahad Allah shine ɗaya tilo as-samadu wanda ya fi ƙarfin kowa allazi lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba haife shi ba wala mai kullahu kufuwan ahad kuma Allah bai da wani kini kowaye wannan shine tauhidin musulunci amma wasu da sunan suna cewa su ma musulmai ne su dinga faɗan waccan muguwar magana kuma a dinga yada ta a cikin musulmi saboda babu hukuma wanda za ta tsaya ta kiyaye addinin mutane bai dace a ce a cikin ƙasa irin ta Najeriya da take da musulmai sama da mutum miliyan ɗari muminai da suka yarda da Allah suka yarda da kulhuwallahu wasu tsiraru su suna faɗa irin waccan mugun magana kuma a tsaye ana kallon su ga gwamnatoci gwamnoni musulmai shugaban ƙasa musulmai ga malamai ga hukumar shari'a ga hizba ga wane ne amma kuma da a kyale su bai dace a ce an kyale su ba sam bai dace ba har a ce sai dai a bar mutanen gari su isu su ɗau mataki yanzu ko a kano ɗin wani lokaci akwai wanda 'yan ɗariƙa ne ma su ne suka je suka rusa gidan wani shaki irin waɗannan masu faɗa irin wannan mugun magana domin kuma wannan shaɗanin har a cikin social media za ka gansu suna faɗa irin wannan mugun magana suna nanata ta sai dai kawai a samu wasu ustazai ko wasu malamai masu kishi su ne kawai suke tunkaran su da raddi a matakin su na individuals ba kawai su ne kawai malamai da ustazai da masu wa'azi wanda suka ɗaukar wa kansu alwashin su mai da martanin wannan zancen suna yin iya abin da za su iya Allah saka musu da alkhairi amma wannan maganin irin wannan abin to sai dai hukuma kamar da yance ibn al-arabi da hallaj al-mansur haka gwamnati ta maganin su mutane ba sa iya maganin irin wannan da kansu dole sai dai gwamnati idan ka samu shubha ta barna ta ainihin fasikanci ta aqida tana yaduwa to mutane ba sa iya maganinta da kansu yanzu juba ku gani jama'a jiba maulidi din nan tun yaushe ake maulidi wa'azi a can maulidi babu kyau amma kullun sai ƙara haɓaka yake yana ƙara bunƙasa ana ƙara shigo da rashin daraja da rashin mutunci da shedanci da fasikanci a cikinsa kullun wanda za a yi wannan shekarar sai ya fi na bara na bara ya fi na bara waccan na baɗi sai ya fi na bana kuma ku gani jama'a me yasa saboda babu wata gwamnati ɗaukar kanta cewa bari ta hana wannan abu saboda haka mai wa'azi iyakacinsu iyakacin mai wa'azi ya ce ba kyau in ya ce ba kyau ɗin ma a mai sharri a ce bai san annabi sallallahu alaihi sallama amma maimakon gwamnatin kuma ta hana gwamnati ma ƙara wa abin ƙaimi take ta sa mai date ta ce yana cikin abin nan shi ma hutu da ake bayarwa da ake bayarwa na gwamnati sannan kuma ta ɗauki kuɗi ma ta yi financing a siya ma su malam wane islamiyya wane kungiya wane a siya musu rakumi wannan a siya musu rago wancan a siya musu shinkafa a rarraba musu akwai jihar take raba tirelolin shinkafa don a yi maulidi ya kuma ka ga 'yan siyasan saboda ma muna furci wani ma ɗan izala ne ɗan siyasan amma zai shafa idan shi toka sai je ka ga ana yi da shi don ma kai ɗan siyasa ne ta ɗan siyasa dole sai da munafurci sai da tasahulanci sai da maja ko to ba sai ka turo ne wakilce ka ba sai ka duba yanzu idan gwamna yana musulmi ranar da za a yi wani abu na kirista sai ya duba ssg ko commissioner for cultural affairs ko commissioner wasanni wani commissioner da wanda bai da wata daraja sai ka tura shi ka ce tun da kirista ya ɗan'uwansu zai ka wakilci su muna a wajen kaga ai ka ɗan rage ne kai ka a ganka a wajen amma tunda suna da haƙƙi a matsayinsu na mutanen jiharka to sai ka tura haka ko kai shugaban ƙasa ko wani abin nan ko kai wani darakta a ma'aikata idan wani zai yi bikinsa kirista a ma'aikatarku don zaman tare ko baban shi ya mutu ko zai aure da ya shi suka duba wani assistant darakta arne dan wani suka ce to wakilce mu to ya kamata ce yan siyasa mu zama sa da wannan tunanin amma sai ga mutumin da an san shi dan izala ne izala ce ma ta kai shi kan siyasa amma kuma sai ka gan shi wai ya je maulidi jiya ya ce ba kyau kuma yanzu ma fa ya san ba kyau ƙarya yake ya san a cikin shi ba a cikin zuciya wallahi ya san ba kyau amma zai je kuma ya faɗi duk abin da ya ga dama da sai ka duba wani irin su a cikin yan siyasa ku ce to wani eh ka san ni ga yana aqida ta ko ba gaskiya ba ina ganin ka wakilce mu kawai a wannan wajen ya je dama sun saba zai su kayan su tunda ita siyasa ba ta yiwuwa da gaskiya keke da keke dole sai ana yi ana haɗawa da talawun ko to amma jama'a ku duba ku ga yadda abubuwa suka rikirkice fasikanci akan titi da sunan wai soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya manzo Allah zai da wannan jama'a ta ya wannan zai zama addini ko da an yi sassauci an kauda kai an yi tawili akan irin wanda ake yi da irin maulidin da ake yi da maulidin a zo a zauna bayan sallar isha a sa kujeru a sa high table shehunnai su bilayi kowa da janjamin shi da carbin shi ya ku bayi kuma su su zauna a zo a karanta sira a karanta ashafa a ja alburda a raba abinci kowa ya tashi zai dan ji sanyi a ransa ko ya je kwana ya tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan sai dai a ce bai da asali ko amma ba za a ce abinda aka yi a wajen mummuna bane babu dai asali a shari'a amma ba za a ce mummuna bane abin to in ana sassauci game da wannan tsakani da Allah waye mai hankali ne sassauci akan abin da ake yanzu akan takwadai da maza da mata da rungume-rungume da nuna tsaraici ana tafiya ana shan wiwi ana tafiya ana zagi ana ana iya shege duk wannan abin wai da suna ana kauna manzo Allah sai ta wannan zai zama addini to da ka ita bid'a irin wannan mutum mai wa'azi bai iya maganinta za ta ci gaba da bunƙasa matukar ba a hukumance ne aka hana ba ta ci gaba da bunƙasa aya kun lokaci da a Kano aka hana maukibi saboda interest ɗin 'yan siyasa kuma kaga ai ya kashe ya ya ya ya raunata abin yanzu wani ma ya manta wani ma ya manta da, siyasa ta hada tsakanin su 'yan maukibin da wata gwamnati ina jin shekaru ne ko aka hana aka ce to bana ba za a yi ba suka buga suka raya ba ba su sun yi ba shikenan yanzu abin da zai kiske a garin nan duk wazin da ake an daina sai da Allah ya taimake mu irin fa ya goyi musu raga-raga din nan sannan aka daina wannan abu Allah ubangiji ya ƙara raunuta su Allah ya kyauta kana ganin bari mu saurara anan ko sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi fadin shi wa min haula'i man ya'shiqu suwaril jamila wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah